بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake juya turmi na biyu a wannan yammaci na ranar juma'a sha uku ga watan rajab shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin watan ranar biyu ga watan januwari 2026 daga wannan aji namu na fasul shekul albani lil usul a karatunmu da littafin matinin urdudati udatu talab bi nadmi manhaji talaqi wal adab wanda wannan shine darasi na 18 insha Allah a cikin wannan jiran giya mai albarka insha Allah muna ci gaba da bin wannan shi malami malam abdullahi ibn muhammad sufyan al-hakami inda yake mana nasihohi game da dabi'u da ya kamata dalibi na ilimi ya kula da su inda yake cewa wa asluha al-qalbu fa'alij da'a wahsh bi marhamit tuqa sauda'a asalin cututtukan da ke damu wato harshe da al'aura da ciki da hannu da kafa da ido da kunne da makamantansu yace to asalinsu suna faruwa ne daga mene daga zuciya fa'alij da'u yi kokari kai magani ga ciwon da ke cikin zuciyarka wahshu kuma ka shafa da yawa bi marhamit tuqa da ainihin maganin taqawa sauda'ahu abin da ke cikin zuciyar na baki salahuhu salahu haliman nazar waddiddu biddiddi kama ja fil khabar salahuhu gyaruwan zuciyar salahuha shine gyaruwan wadancan gababo liman nazar ga duk wanda ya tsaya ya kula waddiddu wato fasaduhu fasaduha waddiddu biddiddi fasaduhu fasaduha kama ja kamar yadda yazo ja'a ne asali sai aka cira alhamza saboda yanayin waka aka iskatil hamza kuma lugaci wannan sahiha a wajen larabawa kama ja fil khabari kamar yadda ya zo a cikin hadisin nan yana ishara zuwa ga hadisin nan nan umar dan bashir a mutafaqu alaihi wanda yake cikin arba'una hadisa ɗaya daga cikin jami'ul kalim annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala inna fil jasadi mudgha ko an san hadisin shi yake ishara kama ja fil khabari ai fi zalika al khabari al mashhuri a cikin wancan nan hadisi shararre annabi ya ce inna fil jasadi mudra akwai wata tsoka a jikin jiki idza salahat in wannan tsoka ta yi nagarta salahat jasadu kullu kuma yayi nagarta wa idza fasadat in ta lalace fasadat jasadu kullu annabi ya ce ala wahiyal qalb kamar da aka san ainihin wannan hadisi a cikin siyakin shi cikakke yana nan a cikin sahih muslim cikakken siyakin sa a farko farkon kitabul imam muslim ina jin cikin kitabul iman ne ko to shi ne ke cewa kama jafil khabari salahuhu ai salahul qalb shine huwa alladhi yadmanu salahaha ai salahu tilkal jawari waddiddu shine ne aka san salah fasadu kenan fasadul qalbi shine yuaddi ila fasadiha ba lalace gabobin haka duk wanda yake san waɗannan gabobin nashi su lafiya to shine zuciyar shi ta lafiya ya sa mata imani da nagarta da kulawa da a haƙoƙin Ubangiji da kamewa da ikhlasi da sauran abubuwan da suke ake sama zuciya na ayyukanta na alkhairi masu albarka waɗanda suke sanya mata nagarta wa aslu da'il qalbi hubbul ajila fanbidhu wahtafil li amri al-akhir har yanzu yana kawo mana maganar hilali ne wa aslu da'il qalbi shi kuma tushen cutar da ke cikin zuciyar da aka ce a yi mata magani ɗin hubbul ajila shi ne son duniya al'ajila ita ce duniya kallabal tuhibbun al'ajila son duniya shi ne tushen cutar da ke damun zuciya fambidhu ka yi wurgi da son duniya wahtafil ka muhimmantar da ka yauƙaƙa ka kururuta li'amril akhira al'amarin lahira li'amril ajila al'amarin ita ta ƙarshe ɗin wannan magana ce take dunkulalliya mai muhimmanci kwarai da gaske babu abin da ke kassara ɗan adam kamar son duniya kamar da hadisi suka nuna nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa za a wayi gari muna da yawa mu musulmi ba ma iya wani abin kirki kafirai su yi kace-kace da mu su dinga damusan mu suna damuwa mai yadda suke so kamar da ake damuwa abinci kamar da muke gani a yanzu ya ce aka ce saboda mai ce saboda kuna tsananin son duniya duniya ce kawai a gaban kowa har ma mutane su waye gari suna yin ayyukan lahira ƙarara kawai don duniya suke su karatun ƙur'ani sallah karantarwa jihadi duk wani abin da asali a wurin Allah kawai ake neman ladan shi mutane su waye gari sun ɗauke shi a matsayin hanyar samun duniya to wannan bala'i ne ya zama da cewa kowa duniya kawai yake nema in kana da duniya to kai ne mutum in ba ka da duniya kai ba mutum bane in ka lura za ta karatu idan malami mai duniya ne to an fi gane karatun shi ya fi jama'a ya fi shahara babu wani malami talaka da ya shahara ne Allah da kyau gani duk malamin da kaga ya zama mashahuri to a tajiri yana da rufin asiri kuma in mutane sun tashi ya banshi to duniya suke yabawa ko kun lura sun fi ganin girman gidan shi girman motarsa kyawun suturarsa kafasitin yadda yake rayuwa ba zubdar iliminsa suke kalla ba da zama ke magana a mala bakar kuma abakar kuma hayyar su kayan shi irin jalabi ne ta yan sudan mai da ake cewa mai wuyan gora ne ko ake ce mata mene mai shan gora ko wuyan gora ma ake ce mata mai da suke ce mata irin wannan wuyan haka buɗaɗɗe haka kamar na maraya da yake sakawa kuma hayyar nan ka je ka gidan shi in ba yanzu aka gyara ba sunan shi gidan talaka amma jibin da Allah ya bashi karama dan hodiyo ko mutu ko da yake haji bai taba samu a lokacin kuma dabba ce za a siya a siya raƙumi guda biyu da safaya kenan ko doki a kama hanya a busar da nama da kanzo da gurasa a yi guzuri da ya samu wannan abinci almajirai fa kenan to ka kalla mal albayna mun Allah ya gafarta mishi kashe-kashe da malar nan kaga shi ka dauka wani dan lebura ne to ko da ka samu kuɗi to bai kamata ka birkice ba ta iya yiwa ka samu kuɗin Allah ya kana da rabon samun su kama kar ka birkice ka zama kafin daga tafarkin ɗalibtar ilimi ka kuma tafarkin ‘yan birni wannan halaka ce da ma ga ilimi tsakani da Allah dole sai mun ga kanmu wannan gaskiyar halaka ce ga ilimi sai aka waye garin ka kalla ɗalibai masu tasowa da almajirai da ƙolaye sa'o'in mu misali kawai wannan abin muke kalla kawai muna ganin kamar shine alfanun malanta ko kun lura zama wannan duniyar da wasu suka samu ta zama musu abin shine nizar su to sai zama ɗalibai ta suke kalla wanda kuma wannan ba shine ilimi ba ba shine ilimi ba hasali wannan wata jarabawa ce daban ne zaman kanta a rayuwa idan Allah ya nufin ba mutum ya bashi ya sai a mai fata Allah ya sa ya ci jarabawa amma dai kai zamana cewa shugulin shagin ɗin malami kawai shine duniya sanya sutura sanya abin nan kayan alatu a inda yake rayuwa ko yawan bayyana kansa a matsayin mutumin da kawai duniya ce muradinsa ba yi da tunani game da addini ba yi da tunani game da makomar ɗalibai bai da tunani game da makomar karantarwa to wannan wannan halaka ce gaskiya kuma shine babban ciwon zukata wa aslul da'il qalbi hubbul ajila fambidhu kai watsi da shi wahdatin ka zama kana muhimmantar da li'amril akhira ko ajila wato al'amarin ita lahira wadda take ita ce manisanciya Allah ubangiji ka tsare mu ka gafarta mana zulmanmu da ya gama da alfaslul awwal wanda yake bayani akan falalar ilimi da bayani akan wasu halaye da ake so dalibi ya kula da su sai ce alfaslul thani fi taqsimi da ulumi ila ulumil maqasidi wa ulumil wasa'ili wannan fasalin shi kuma zai raba mana ilimi cewa ana iya raba ilimi zuwa gida biyu akwai ulumul maqasid wanda asali sune manufa ko kuma ulumul wasa'il wanda su kuma su ne tafarkin da ake bi a kai ga waɗancan ma a zikiri ba a zir takasimati dakhilati fi hadal takasim za a ambaci kuma wasu wasu subdivisions da suka shiga cikin ƙasan wannan wasu malamai sun yi wani kashe-kashe amma dai baya fita cikin wannan yace wa bayani wa bayani ma yanbaghi an yashtagila bihi talibul ilm qabla shuru'i ila sa'iril ulum da bayani akan abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya shigaltu da shi a karan farko kafin shagalta da wasu abubuwa daban na ilmomi yace innal uluma ta'jizul albabu an ta'dadiha wa hasriha madad zaman yajma'uha qismani yashmalani shattal ulumi ya zawil irfani awwalu dhaini bil maqasid ishtahar wa hiya ulum shar'ina zaki al'aghar ka ilmi tauhidil muhaymin al'ali wa ilmi tafsiril kitabil munzali والسنن الصحاح والآثار والفقه ثم سيرة المختار صلى عليه الله ما الغيث الحمر وردد التالون آيات السور يتي إن العلوم لليسو علمومي تعجز الألباب عن تعدادها زكاتا duk da ka zo kai ta tunani kai ta tunani zukata suna gazawa daga iya kididdige su wa hasriha ko a ce an kai ƙarshen su madar zaman duk rayuwarka baki saka wannan da a ce shi zaka dauka matsayin project ɗinka kawai kana so ka kididdige yawan adadin ilmomi to zaka mutu ba gama ba lafazin ta'ajizu ta'ajizu haka za a kanta shi bi kasril jim ta'ajizu daga wato a a kamar da Allah yake cewa qalu qala ya ya wailata a ajaztu kaga ajaza ya ajizu ajzan bisukun shi ne gazawa ajaza ya ajizu ajzan akwai kuma ajiza ya ajazu ajazan bil fatahat to wannan shi kuma shine kiba idan aka ce ajja ajazatil mar'atu ta yi kiba ta yi iddima-dima ajazat aji idan aka zo ajazat ta ajizat ta ajazu kuma gani ajizat ta ajazu ai kadirat ajizatuha al'ajiza ce cinya ko ko ko ko kwankwaso yana daga cikin al'aqda'u shai'a wannan wajen wasalin shi ana samun kuskure wani sai sai mutum ya ce ta ajazu ya fataha akan jimun ya kwan ta ajizu wajen mudari to da zaran kai fataha akan jimun ya kuma waccan ma'ana to innal uluma ta'jizul albabu an ta'adadiha lalle su ilmomi to zukata za su gaza daga ainihin wato kididdigar su al albab jam'ul lubb wal lubb min kulli shay'in suka ce shine khalisuhu zubdar abu shi ake cewa al lubb to hankali shine abu mafi tacewa a jikin da ake ce mishi lubbu ulul albabi kamar da Allah yake cewa wa ma yadhakaru illa ulul albab fa'tadiru ya ulul absar da ire-iren su lubbur rajul ay aqlu wa wa fikru tunanin mutum ta'dad ta'dadiha wa hasriha mad zaman yajma'uha qismani amma zaka iya saka su a cikin wani kwasfa guda biyu a ce yashmalani shattal uluni kowane kwasfa daya yana ɗauke da nau'o'in ilimi masu yawa ya zaule irfani ya ku masana ya ku masu ilimi ku fahimci wannan awwalu zaini ai awwalu ha zainil kismaini bil maqasid ash-shahr shi yake cewa ilmul maqasid ilmomi waɗanda su ne manufa wanda ulumul maqasid wanda su ne abin nema me ake nema su din idan kai shuka da abin da ke fitowa ya yi tsayi ya yi tsayi duk wannan wasila ne zuwa ga zangar ne ya dawa da za a gani a sama to wannan dawa ita ce makasadinka ko ko goyon masara shine makasadinka amma wannan wannan tsimagiyar karmamin to ita ce wasila ta haka za mu gani kaga ba za a kai ga wannan sai an bita ba zai yi ka samu masara a gonarka ba sai dole sai an shuka ta tsoro ta yi girma ta fidda kai sannan ta yi kurshi ta yi goyo sannan a samu masara amma ita masara ita ce manufa da aka kashi ita za a kwashe a kai gida wannan kuma alamar duk sheke shi za a yi ko a kone shi ko a watsar da shi to a daga za gane muhimmancin maqasid da kuma cewa ba a kaiwa gare su sai ta hanyar wasa'il kuma shi sa da gana ka fahimci babban da zai zama malami ya fita daga sahun jahilai ba tare da ilmin wasa'i ba kai ka fahimci addini kai kanka ya waye haka dinga jayayya ma a wannan zamanin da kowa iya jayayya a dinga rikici da kai akan masaloli amma in dai babu ilmul wasa'il to gaskiya ba za ka taɓa malami ba an an rufe abin nan ɗinka a cikin a cikin an rufe gidan malanta kana waje gaskiya ka kuma abin tausayi a gurin wanda suka san me ya yake nufi daidai musamman suka kana kana da girin gidishin shiga harkar malamai kamar yadda galibi yanzu muke da za a ce duk hanyar da ake yanzu a social media Najeriya akan ilimi a ce to shikenan an kafa doka da gidan da larabci da dinga yi da jamun da su iya magana akai wasu ta kashi biyar ba a cikin masu sa baki a cikin duk abin da sai da ai da larabci don shine yaren ilimin addini kamar yadda yan boko suke da yaran su da ilimin boko shine ingilishi da shi suke rubutu da shi suke tattaunawa da shi suke presenting duka sakamakon bincike binciken da suke da aka ga sa musu baki sai kana zai wannan yaron yanzu kana so dama ko a social media kana so kai abu ka zauna lafiya to kawai kai turanci kaga duk masu hankali yan boko sune kawai su kula ka da kalarci kuma sai dai ta kabbara kawai ana cewa Allahu akbar a doka ma Qur'ani kake karanta amma kana yin Hausa shikenan kowa na da baki kowane kowane man habba wa dabba kowane kare da yake yana da baki tunda yanzu kai yaran da yake ji Allah ya kyauta awwalu bayni bil maqasid ishtahar wa hiya ulumu shar'in az-zaki sune ilmomin shari'a az-zaki az-zaki bi ma'ana almausuhu bizzaka wato tattacce ne alkhairi mai falala al'agar wanda yake kuma fariƙar ilimin shari'an nan fariƙar asalin ilmomin addini wanda suke koya maka sanin Allah da ibada da fahimtar Qur'ani da sunna su ne ulumul maqasid muhimman su guda biyar ga su ya faɗe su yace ka ilmi tauhidil muhaimin al'adl ilimin tauhidin sanin Allah al-muhaimin wanda yafi karfin kowa al-ali madaukaki kaje dai ko wa ilmi tafsiril kitabil munzali da kuma sanin fassara qur'ani sanin al-qur'ani shine na biyu ko sannan sai ce was sunanis sihahi wal athari da ilimin hadisi sanin hadisi da asarai wal fiqhi da kuma sanin fiqhu na hudu kenan ko thumma siratul muqtari sai kuma tarihin siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan biyar ɗin ta jiki ko a islamiyya ana yin su a islamiyya malamai islamiyya suna kawai yaransu shine ma wannan shine ma basic abun nan kamar ka ce compulsory subject ɗin islamiyya qur'ani hadisi tauhidi fiqh sira duk mun islamiyya yake mana su saboda su ne zubgar asalin abin da mutum zai san Allah ya san qur'anin Allah ya san manzon Allah ya san tarihin shi kuma ya iya ibada ba shi manufar addini ba to amma inda zaka shekara 20 a islamiyya za ka yi zama malamin da aka yi wuce ko da wannan mukararar din ko ka fahimci shi ko ka yi lirabin sa ko an kawo ta shubha ka iya fahimtar ta ko ka iya gane inda aya ka sabawa duk ba za ka yi wannan ba amma da za ka gama dai kanka ya waye ka iya duk abin da ya kamata irin karatun mata ne wannan ciyaki duk abin da ya kamata su iya na ibada ana biya musu kullum amma suna zuwa gidan biki da wata kawa ta kawo wani shirme to kuma sai ne malamin islamiya a buga mushi waya ko a mushi wasan wallahi malam mun je an ce kaza mu gane ba ka fi shekara 20 kana biya musu shi za babu wanda yake bata kan shi lokaci kamar wanda ya dage dole sai mata sun yi malanta wallahi wannan da irin malanta din ta addini wallahi ba karan bata lokaci ne yasa Allah ya taimake ni tuntuna na gane wannan daga na fita batun su Allah bata ranka lokaci ga laka yanzu nan alhamdulillah kowa anan gurgudan hali zai iya goya karanta da wani abu akwai wanda ya zo na majalis na wata sai a jima ya fi ni iyawa haka Allah yake bai wasa ga mutane ko amma yanzu inda mata ne da ake ta wannan karatun watakila ma da wata zo da yaro wata zo da na goye da na ciki da na tafiye tana cikin zaune mijinta ya kira ta kafin ku an kara an ce auren ma ya rikice suna kotu sai wata an ɗauko hadda ta yi nisa sai a ce an mata aure a jime ta shi kenan ta watsar da karatu haka haka suka dinga mana da ina gawa kana da ta kaga waɗannan ba abokan tafiya bane ko ziyar ka sun yi ta Allah ya kyauta wallahi malamin ka matsa cewa sai ka mai da mata malami wallahi wahala zaka ci kafin lokaci kuma sai da kawo su su su na'am ai shi karantar da su su koyi addini wannan abu ne mai kyau kuma ana yi to kuma ni ba malamin karantar da addini bane ka fahimta ni malamin waɗannan usuliyat din da haka wannan ba nasu bane in ma sun jawo shi su yaku na tsare na gawa kai na gaskiya wanda suke da nasibi akan su koya musu fiqhu tsarki haila janaba su malam sha'ib ba da mashi Allah saka musu alkhairi su malam musa sahabi su malam sha'ibu sadu waɗannan ga sanar su malam sufiyanu Allah ya saka muku alkhairi ku ci gaba da koya musu mu ku bamu da nawu mu da usulun mu ban mu ɗauki kenan wannan katin maza ne eh malam kuma zai ba ku labari ya da ɗalibai mata da ya na ka musu katu iri malam zai da suke ne yanzu aure ya cinye su ko aure ya kin mata da aure ya cinye su malam inda tuna irin yaran da muka dinga ba su hadda alfiya hadda kaza hadda kaza duk suna cikin haddan nan wani zai zo kawai lallaba kawai ya sace bita ta kawai sai sai kawai ta ta rikice kawai mana sai kawai ta rikice da kai da iyayen ma duk ba ta jin magana ku kuma duk abin da ku faɗa kuma ta gaya ne kuma halama za ka ji gayu ne ba gayu ne haka za ta aure shi kuma ta ta mishi biyayya shikenan an yi asarar ta Allah bai kyauta to wannan ilmomin guda biyar su ne ilmul maqasid ko maqasid sai ce salla alaihi Allahu bal ghaisul hamar da ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce muktar shine ce Allah ya mai salati ya ta mai salati matukar ruwan sama na sauka wa raddada taluna ayati suwar matukar masu karatun qur'ani suna karanta qur'ani ya Allah ina roƙonka ci gaba da annabi salati wannan mutum yayi tsara salati ga manzo Allah wasani nau'i na biyu ما كان وسيلة إلى علوم شرع ذي الجلال والعلا يسماس إلها بعلوم الآلة بها انكشاف حجب الجهالة هجم قنا يتي والثاني نبي نوعي نبي ما كان وسيلة shine abin da yake zama tsani da ake hawa ila ulumi shar'i zil jalali wal ula shine hanyar da ake bi matattakala a kai ga wancan kamar da muka misali da zangarniya ta dawa ko gero kaga wannan abin da zai fito ya girma shine wasila da za a taka a taka har an je ƙarshe sai a samu tsabar dawa ko a samu tumin gero ko a samu goyen masara ko yace yusmas ilahan malamai suna kiran shi da suna bi ulumil ala suna ce mishi ulumil ala a a a ana ce mushi ulumul alat ilmomin ala bihan kishafu hujibil jahala da shi ne ake yaye duhun jahilci ake yaye duhun jahilci kamar da muka faɗa mutum asali jahili ne wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamu rasha duk ilimin da ake so ya koya mu kiyaye abin da ake koya mai shine usul na ilimin waɗannan su ne usul na ilimin shari'a idan ana so ka a koya maka mota a koya maka ɗinki a koya maka jirgin sama a koya maka ka zama likita mai farka cikin mutane ka musu tiyata a koya maka ka zama architect mai zana mutane gidaje a koya maka ka zama accountant mai lissafin ƙididdiga da kwakudu ba duk abin da za a koya maka a ilimi ake koya maka usul kanukancin da suka haɗa wannan ilimin wasu yake kuwa mutane ba ce maka wannan shine kaza wannan dishi ake kaza in kaga kaza kaza ne in kaga kaza kaza ne shine zaka iya amma da zaka zauna a shagon tela kullun kaga kawai ya ta dinke dinken shi bai ga maka cewa to nan hantsa ce nan cuna ce nan ita ce kaza zare ga yadda ake saka shi ba zaka iya ba amma zaka ga dai ka saba da irin abin da yake amma ba zaka iya ba to haka da zaka je ka dinga shiga cikin wata harka ta magina ko ta architect idan suna ta yin zane don kai kana mesin za ka iya iya dai abin da ka yi amma irin yadda su suka san usul da ba za ka taɓa yi sani shi kai ta dai jiyar bulu ɗinka kana kana kana samun shi suminti kawai shi kenan amma asalin abin da suka yi na usul inda za a gane inda ake lissafa nauyi ake lissafa yawan abin da ya kamata a sa na siminti ko na bulo ko na dutse ko na ƙarfe ko da irin wannan lissafin da suke da mitocin nan ba za ka gane kanshi ba to wani shi usul ɗin to haka ilimin musulunci in ana so a fitar da kai daga babin jahilcinsa zuwa gidan iliminsa da haskensa dole abu ta ulumul wasa'il to abin ta kai yanzu mutane ba su san ulumul wasa'il saboda kuma su ilimin da suke bukatan natsuwa suke bukatan mai da hankali suke bukatan ka bada rayuwarka da tunaninka kuma a cikinsu babu caji babu raddi babu kabbara sai ma dai ka ji kayi wani dum haka ka ji hankalinka ma ya fita daga abin ana takhriji yanzu ana ta magana akan rijalu ana ta magana akan li'irabi ana ta magana akan balaga ana ta magana akan wani nasik wani maso zaka ji abin wani ba daɗi wani lokaci ko karantawa kake ko saurari kake kai wannan wannan irin karatu yanzu ka rika jin katin irin su malam haifan irin su dr sani irin katin malam albani da yayi din da aka yi mana suda in ba dama kai ma ka jarabtu da kana sa abin ba to zaka ce babu daɗi ba tsakanin da Allah zaka ci babu daɗi in za a tashi a gama ba za ka ji wani abu da za ka ji daɗi ko ka ji annashuwa ba sai dai ka ji abin da ya kulle ma kai to amma in kana ta ji kana ta je da kullum hakan ka ya kwanci wato kanka ya saba ka ji duk kana kana jin daɗin su kana jin gardin su yanzu wanda ya saba da magana ilmin rijal ko ya saba da magana akan qira'at ko tajwidi ko wani abu idan ya ji wani na yi sai dinga jin daɗi amma wanda bai saba sai kada Allah wanda ya dame mu da kakale haka za ci ya dame mu da kakale me wannan kawai mu dai fasara mana kawai ya wuce to waɗannan ilmomin dole sai da su duk wanda yake son malanta yake so yayi ya zama cewa ya yantu a gidan ilimi sai kuma ya koyi ulumul ala sunan da za faɗa mana a yanzu su ne su nahawu su sarfu su balaga su musbalahu su usul fiqhi su ilmul aqida su qira'at su tarikh da ire-iren waɗannan ilmu da suke cike da technicalities din nan akalla akwai guda goma sha biyu su ne basics waɗanda ya kamata a ce ko ne ka da nasibi a cikinsu to idan ka samu waɗannan sai ka ga gari ya fara waye ma ka fara ganin haske ka fara gane salo da dabarun da malamai suke shine kuma ka shiga cikin littattafai masu zurfi irin na sibin hajar irin na su suyuɗi irin na sibin temiya irin na sibin jauzi irin na su zahabi irin na su sharwoyin muwaɗa ɗinnan da sauransu sai kaga kana fahimtar yadda ake sarrafa abubuwa amma ba haka ba in ka ce ma za ka karanta sai kaga sai kaga ma to wannan siddabar ne ko dalasimu ne ko ko dai zance ne kawai ake na zaurance ba ka gane kansa shi yasa na taɓa dan wata magana ban san ko za ku yi tana fahimta ba cewa duk mutumin da yake so ya malantar musulunci yana da bukata akalla ya ko digiri ɗaya ne a arabiya wani abu da ke da alaka da ulumul arabiya yana da bukata ya yi shi wannan zai zai maka fatuhu akan abubuwa da yawa idan baka samu halin yin digiri na makaranta ba to kana da bukatar ka zauna da malamin da zai koya maka muhimman ilmomin arabiyar nan su ne su nahau sarfu balaga akalla ukun nan ko da baka shiga duniya adabi ba ukun nan akalla ya kamata maka da ido akan su mu ce da arudi kada wali ya ji kamar mun halaka shi eh wali namu na katsina Allah dai shiri wali wali ya riga san matsala wallahi da yaro ne mai hankali amma yanzu arudi kawai yake to a a sannan ka sake kuma samun damar da zaka karanta usulul fiqh mustalahul hadith maqasidish shari'a mustalahut tarikh ilmul aqida waɗannan su ma ya zama kara bauta da su sannan kuma uwa uba ya zama da cewa kuma kayi karatu mai zurfi akan ulumul qur'an su kuma suna da rassa ne da yawa da ulumul hadith biyun nan to anan ya kamata kuma ka cinye duk rayuwarka bayan waɗancan ka tattaba ka tattaba ta yadda za su dinga dawo da kai kan hanya kana ganin ya aiki kamar a ce ne za ka zama direba na babban mota kaga dole ya zama ka san ya ake gejin iska ka sanya ake gane bakin mai yayi baki ka sanya ake mota in tayi zafi tayi overheating duk wadannan abubuwan baka gane sai za ka tafi da mota kai kawai abin da ka sani irin tukin mata a sa giya kawai a taka totur kawai in ta tsaya a ce ta tsaya a za ka buga wata rana dole zama akwai abubuwan da ka dan san sani a gefe ka iya ƙara ruwa ka san in in ta nuna danja kaza me take nufi akwai matan da ko shan mai a gidan mai ba su iya ba shan mai wallahi sai an ja sha musu gidan da shan ce zace ka sa aje a sha mun mai kawai ita dai ta ne tuka kawai akwai wanda ko ribas ba sa yi dini ta dai ta ci gaba da zai kace sarkin Kano wai ba ta ba ta ribas saboda ba ta dai ta tafi kawai har ta miƙe ta zagayo Allah ya kyauta sai ba ta ce na sa musu ido Allah Allah ya saka musu alkhairi ina ganin bari mu bari ya nan kawai mu tashi wasani wasani din nan kawai shi za mu tashi Allah ya kyauta abun ne wallahi akwai cin rai wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته